الله الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آم. muna cikin littafin mu na alwajiz mun tsaya darasi na ɗari da talatin da biyu za mu tashi darasi na ɗari da talatin da uku a wannan rana ta alhamis takwas ga watan rabi'a nisani shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin kitabul hudud mun biya da rasi guda ɗaya za mu tashi wato haddun zina shafi na ɗari biyar da arba'in da bakwai malai ya ce haddun zina haddin wato zina dama gaya mana akwai jara'imul hudud laifuffukan da ake wa haddi akwai su to na farko daga ciki shine azzina shine zina malai yace azzina haramun ita zina haramun mutlaqan wa huwa min akbar al kaba'ir tana cikin manyan manyan zinubai kuma qala ta'ala Allah yace wala taqrabu zina ba kar ku yi zina ba kar ku kusanci zina innahu kana fa'ikatan wa sa'a sabila domin ita zina wato ba hajjatan albasha ce wa sa'a kabila kuma mummunar hanya abin da yasa yake kiran ta mummunar hanya tana da naci idan mutum ya fara to sai wato in bai wata ba za ta ta bunta an bayyana da ke ko shine munin ta zina yadda ka san ɗabi'ar jaye-jaye haka tana da naci to shi sa ba a so mutum ma ya fara domin kar ta nace masa wani abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambaya annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi ayyu dambi a'zam wannan zunubi ne mafi girma ba mai girma ba mafi girma kale yace an tada ala lillahi hidda ka sanya wa Allah kijiya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun to ka sanya wa Allah kijiya wa huwa khalaqaka ala halihi ya halikka shi ya halice ka kuma ya ce baya son kiki aka sanya ba shi ne mafi girman zunubi kultu sun ma ayi sai na ce sannan ne kala sai annabi ya ce da ki an taktula wala daga ka kashe ɗanka makafata an ya da'ama ma'aka saboda jin tsoron kai ta a wurin gidanka dan wannan tsoron kake idan dan wannan tsoron mutum yake fulani kun gane ya shigo da wani abu daban amma in dan tarbiyya ne ya halatta ayi kaza kaza a in dan tarbiya ne wannan ya halatta kaga mutum yayi fulani kayyade iyali da ba shine haramun ko amma tsarin iyali ya halatta ne ka tsara mutum yana so bari yanzu ya huta wannan ya halatta tanzimun nasl suke cewa wanda kuma tahdidun nasl kayyade iyali da tsarin iyali to malamai sun yi maganganu a kai tsarin iyali ne ba haramun bane an fahimta da kyau ko yawwa to sai yake to dan jin tsoron wala taqtulu auladakum min imlaq ta an'am kenan wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wane mutum ka duba kaga sai ce na anu narzuquhum wa iyyakum dan na farko dai an'am na anu narzuqukum wa iyyahum domin a ce min imlaqin kar ku kashe yayan ku dan talaucin da kuke ciki kana cikin talauci yanzu mutum sai ce ta riga ta samu cikin ka ce wallahi zai yanzu ba saboda kawai kana jin tsoron talauci an gane ko to sai Allah ya ce la nu narzuqu kum wa iyyahum mu za mu azurta ku da su sai can kuma yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaq har kun kaje yayan ku dan tsoron talauci kage yanzu dan bai zo ba ba ma ka cikin talauci amma tsoro kake ji in dan nan ya karu to ba za a ƙara shiga cikin alwashi na dubu bakwai za a shiga wani yanayi misali to sai Allah ya ce la nu narzuquhum su ɗayan da za su zo wa iyyakum da kukan ku duk mugun a gaskiya wannan kamar da na ja ga muku yana da yake abin da bai hadda zai sa an yana tadabburi ya bambance ba zai shiga rudu da yawa ba wajen bambancewa in kana tadabburin ayat cikin al'am da iyaye ake magana cikin talautin da kake ciki cikin isra'i kuma dan tsoro kake ji kai ya zo a samu talauci to shine bambanci za ka ba za ka zo ka rikice ba wannan wala ta fi zuwa wala da kun min imlak shine da na sai da na nuna duku kum wa iyahu saboda da ku ake magana da iyaye amma ta wala ta fi zuwa wala da kun khasiyat imlak tunanu narzuquhum wa iyyakum ba za ka ruje ban ka kiyaye kana ta dabbobi to sai yace a kuntu hudun ma ayi sai yace sannan ne kana sai yace anti zaniya mutum yayi zina bi halila tijarika da ƴan dan makotinka karshen cin amana kenan ƴan dan makotinka ba ƴan ba ce an gane ko ƴan dan makotinka ai ƴarka ce to to kaga wanda ai sai haka idan annabi yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min sai yace man la ya'manu jaru bawaiqo annabi yace wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani sabai suka ce waye sai yace wanda makocinsa bai amince wa sharrinsa ba shine malamin suka ce idan kana da makoci inda za ka yi tafiya ka tafi fatakul ko wani gari ko wata ƙasa sai kai aka yi ma waya ka ce an ga wani ya shiga gidanka in dai gaban ka ya faɗi jin tsoron cewa wani da ya shiga gidana cutar da ni zai yi to gaskiya ba mutumin kirki ba ne makocin da har sai ka ji a ranka cewa wannan makocin da ya shiga gidana ko shakka ba ku fasala a cikin kai ka ku akwai aiki yayi to dole sai makocin ka ya zama wannan cewa ka rika jin cewa in wani ya shiga gidana a maslaha ce ta kai mai kyau amma idan ya shiga gaban kai ba da saboda tsoron sharrinsa to ba shi da imani an gane ko a nan ya jaye ta nan gurin a nan ko wannan shi to sai ce to kaga wannan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar Allah yana yaban ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر Allah yana yaban ibadu rawun yace su ne waɗanda la yad'una ma'a Allah ilahan akhar ba ta kiran wani Allah ba ta bautawa wani Allah tare da Allah wani daban to shine yace wala yaqtuluna an-nafs allati harama Allah ba ta kace ran da Allah ya haramta illa bil haqqi sai da gaskiya sai Allah madaukakin sarki yace wala yazununa kuma ba ta zina kun ji yayi kuma ba ta zina sai ce wa man yaf'al zalika duk wanda yayi wannan abubuwan da aka lissafa yalka asaba zai haɗu da zunubi zai haɗu da azaba babba katan zunubi wanda zai kai cuta al-ithm yudha'af lahu al-azab Allah yace za a minnin kamar azaba yawmal qiyamah rana al-qiyama wa yaqlul fihi wa ana anan ne kawai hafi yake madu silab kabira ko ko kubra anan kawai shi kaga ibnu kafir duk inda ya zama ha'un matisila kasira ne mata tawila to amma shi ibn kayyim habtu an asif iyanan gurin ne kawai an fahimta da kyau ko duk inda fihi ta zo fihi yake cewa eh fihi kawai amma nan fihi muhana sai ya ja to sai ce wa yaqlud fihi muhana zai dawama a cikin wuta wahanan ana wulakanta shi illa man tahaba sai aka sa istisnai amma banda wanda ya tuba wa amana kuma ya imani wa amila amalan salihan ya biyo bayan tuban da ayyuka na kwarai Allah ya ce fa ulaika yubdilillahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan sune Allah zai tantance musu da ayyukan su wato munana waɗanda suke munana a mai da su kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah madaukakin sarki ya tabbata gafuran mai gafara rahiman mai jin kai kun ji wannan wa fi hadisi samra ta bin jundub atawi fi ru'ya nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin samra dan jundub dogo lokacin da annabi ya mafarki kala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ban talakna sai muka tafi ba daina ala misli tanno muna cikin tafiya a mafarki mafarki annaba kuma gaskiya ne muna cikin tafiya sai muka ga wani tandiru sunan da ya tandiru ko abu kurasa yawwa sai muka ga wani tandiru kana sai ya cewa kibu annahu kana yaqul ina tsammana annabi cewa ya ji mai ruwaya fa idza fihi lagadu sai muka ji wata hargowa wa aswatin da muryoyi kana sai mai ruwaya yace fatsala ana fihi annabi yace kai fatsala ana fihi sai muka leka wajen hargowar da muke ji fa idza fihi rijalun wa nisaa'un uratun kawai sai muka ga maza da mata tsirara shine uratun wa idza hum ya'tihim lahabun sai kawai ga wani harshen wuta tabbace da abi lahabin wa tab sai su lana da zata lahabi lahab za a kora shi wuta ba gociyar fule harshen wuta shine fule to saboda haka to shine yace bai rafi wato wai la hum yatihim lahum sai ga harshen wuta na guda gun ba su tsarara harshen wuta na lullube min asfali minhum daga kasan harshen wuta na bulbulowa fa'ida a tawun zalikan lahu da zarar wani ajin wutan ya zo kansu zau zau sai tsira ki ihu kala sai ce kulki lahu ma sai na ce da mala'ikun ma haulayi annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa'annan suwaye kala sai mala'iku suka ce humu zinatu waz zawani mazinata mata ne da mazinata maza to kun ga a ta a wutar sai an nuna hoton cewa wa'annan mazinata ne kirara za su zo kuma wuta ta rika cin ta ƙasa da sama asnallahu alaihi wa ali bin abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yakin al abdu annabi yace bawa ba zai taba zina ba hina yazni lokacin da yake yi wa huwa mu'min alhali yana mu'min eh inda ya fara wannan zina to sai a zara ibada aje shi a gefe kaga inda illa take inda zai wuce a wannan lokacin ya shiga uku eh kage ya mutu babu imani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin annabi ne ya faɗa huwa sadiqul masduq wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min aka barawo lokacin da ya je na iwon kayan mutane inda za a kashe shi ya mutu a wannan lokacin to ya mutu shi ma lokacin ya ajiye imani a kofar gida ya jire na sata wala yashrabu hina yashrabu haka dan kwaya bai shan kayan mai duka hina yashrabu a lokacin da yake sha yashrabu lokacin da yake sha wa huwa mu'min shi ma ba wanda zai sha wani amfani shi an zara imanin ajiye a gefe shi za a ga bai jaye jaye zai iya tura bakari ya daba wa mutum ko ba haka bane ya kashe shi domin bai da imani ko ba haka bane babu annabi ne yake baya yin jaye jaye tare lokacin da yake a bar shi da imani shi za ka bai da muka faɗa kullum inna lillahi ai ta dade ko kullun kaga shi mai zabo kullun tausaya masa ake domin abin tausayi ne to shine annabi alaihi salatu wasallam yace wala yaqtulu wa huwa mu'min babu yadda za mutum ya zo yana kisa eh shi ma ya zo yin kisa kuma yana mu'mini Allah baya barin sa haka kala ikrima ikrima dalibu abdullahi da abbas wanda su dan tamuri suka rika zaki ya ja zaki wannan bawan Allah zaki tsawwa da uwa Allah farko farkon karatun sa ai ikirma a cikin tabi'ai ba wanda suka rika zagi ta rashin mutunci irin ikirma dan ni ina ji na fi zafi biyar shida ina sauraro duk sati sai an zagi ikirma Allah dan kaza mai kaza ta rashin mutunci da kai a sunan lawan dan ta more bai ya ta morin ci da yawa Allah kuwa sai ta morin ci da yawa to shine ba Abdullahi da Abbas yace idza sami'tumul haditha anni an ikrima an ikrima da an nifa saddiko Abdullahi da Abbas yace duk abin da kuka ji ikrima ya ce ni na faɗa to ku gaskata shi haka yace duk abin da kuka ji in dai ikrima yace ni na gaya ba to ku gaskata to kaga in kaza ji ikrima wa kake zagi Abdullahi da Abbas kuma Abdullahi da Abbas ahlul bait ne kuma dan gidan annabi ne tsakani da Allah kuma daga annabi ne zagin sai ya koma shine magana ai shine magana an fahimta da kyau ko yawwa to wannan shine to kaga ikirma yake kuntu libra abbas kun ji magana na ce wa abdullahi da abbas kafa yin zawul imanu minhu sai ake zara imani daga cikin mutum saboda wanda hadisi ya ake zara imani kala haka da sai annabi alaihi salam abdullahi da abbas sai haka wata baka baina asabi'i sai haka tsakanin yan yatsun su sun ma akraja sannan ya wara shi ne zancen kawai yace za ka ga a haka alhaya wal iman kulli da jami'a a wannan suke yace to yadda ake ware iman da iman haka ba da sai ya fita ba wane mutum sun ba kana da sai wari fa in ja ba ala ilai haka da yace idan ya tuba sai imani ya dawo zuwa gare shi wace baka bayyana azabi sai kara hadi eh yace in ya tuba kuma sai kai ka misali kakken malami kenan eh sai yace masa hasabu sunati rabe-raben mazinata kar ka dauka mazinata kai bai da yake hawa hawa ne bare kuwa mun yi sabis da wani da muka yi sabis da wani Ibrahim dan Katsina tun da nake a duniya wace ga ganin wanda Allah ya zaka muke kama kubu da kubu Allah kama tsara kara'ira sa Ibrahim amma promiscuous da shi kuma ba za in neman mata yi yau wallahi ba da zan ga ba ya saba matan nan na kan zai je ya rungumo wata ya dawo wata ya kaza saboda haka sannan hatta hari din mu ba mu je kusan daya in an ga wani lokacin tun da ya saba mutu wannan aiwata kawai dai da an ruko ni ce baban shi bane no bi haka ne no bi da haka Allah ya sa na rika kwata kaina daga baya suka bambance cewa ga wani shi shi ne wata ran akan najiyar abada cewa a muna cikin kam ana cikin hotel sai na jera ba wasu labari cewa shi ya nemi mata sun kai ɗari yaro ne kuma wallahi Allah na girme shi sosai to kaga wannan ai babban musiba ke a ce yanzu na ta hude mutum ta hude har yana iya faɗa kuma yana tabbaci yana gaya wa wasu cewa kabilu cewa an na cewa shi fa kaza ya zan kai kaza kaza yana ta bayani amma dan gada ne yanzu yi za ma suka nace bai dan gada ne a gidan zuriyo baban da ne kuɗi ne kuɗin gaske dan wata ila da rariki suran ma na faɗa ne bi ba ba wa iya kiyayewa amma mai kini wannan gatan ya janyo wai lalace wallahi tallahi babu a wannan namu ne sosai sosai saboda ai gine na ce ma da na rike sunan babansa prominent ne babban mutum ne Allah ya shirya mana Allah ya sa yanzu ya nuna to wannan shine kaga wato rabarabar ta azzani imma an yakuna bikran aw muhtanan shi mazinaci ko da ya zamto muhtanan bikran saurayi in nace saurayi ko shekarar sa hamsin in bai taba aure wasu nan saurayi a ka'idar alayin jira illa iya ka an kazo zabi ba nan ba a sai akwai goro akwai duduru akwai goron gomi ko saboda haka kowanne sai sai mu ga a ina kake amma dai in bai taba aure ba a shari'a idan aka zo hukunci sunansa ba zai ta saurayi ko shekara sittin da biyar in bai taba aure ba ina za a ba hukunci hukuncin saurayi za a yi ba to shi ne ko ne zama saurayi ko ta zama budurwa budurwa ko shekara ta hukun ba taba aure ba ita ma aure na shari'a na gaske ita ma budurwa ce yawwa sannan kuma sai ce au mutanen ko wanda yake katangacce shi ne mai aure shi kuma ko shekarar sa sha takwas in ya taba aure to in ya zai gunzu ne ka baki to ba zauri ne idan ma hukuncin masu aure ko da kuwa auren nan kwanan sa uku aka rabu inda ya samu tadakuli shikenan eh to sai ce fa in zana al-hawru al-muhsan idan ta katangacce zina al-mukallaf baligi kun ji wani jarabi sai ce muktaran wanda yake a zaɓin kansa sai za a faɗi wannan saboda akwai wanda a koyarwa wanda za a tilastawa yanzu yadda an za su karka tana mutane a shekarun baya a zamanin da yalwajen da haka za su yi suka ga abin da dama su karke wa mutane a lokacin abin da Allah ya haramta shi za ku sai a dafa kare naman kare da burkutu ko naman alade da an tare kuma wajen musulmi Allah ya ji kan ma Jafar ai wannan lokacin da shi ne za ku yi wasu sirri su tsurori masu eh to a daidai wannan gabar abin da suke mutane kenan idan aka ga musulmi ne kai za a ce fito ku duwa shirabu eh tunda Allah ya ce karka sai lama alade to ka tuka ta sai su kyale ka in ba kai ba sai su kace ka aka karke mutane wannan azumin jinsin a wannan lokacin to kaga istikrahi ne to da za su gamsu cewa ma yanzu an tawo eh tunda mu a ka'idar mu in mace ba ba ta waje ba za ka neme ta ba to za ka iya ka to da kanwa ka wanda ya to da kanwa ta ce sai ka neme ta to misali ya zama istikrai an tilasta wa mutum a wannan gaba to kaga an ya fita daga nan domin ba muktari bane ba za ba za ku yi ba fa hadduhu rajum in dai za ku kansa ne to haddin sa da za a yi mai shine a jefe a taya mutu har sai ya mutu har sai ya mutu shine hukuncin ba wai jiban ga da guda goma ko hamsin ko ɗari ba a ce ya isa a wani kuka yi ba ɗari da hamsin ma zai miki sai ya mutu an jabi bin abdullahi radiyallahu anhu ma da ansari anna rajulan min aslam wani mutum daga kabila aslam ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya je gura annabi alaihi salatu wasallam fa haddathahu annahu qad zana yana zuwa sai ba annabi labarin da ya rasulullahi ni ba na yi zina shi ne misalin da nayi muku kwanaki cewa idan mutum bai saba sabo ba duk ran da yake to hankalin sa ba zai kwanta ba ko ba dai bai da tsuwa bai da ida wani ya rika kiran malamai daban-daban ma kenan yana cewa wani ne yi kaza kaza in ya kira wannan bai gamsu bai kuma kiran wannan domin kawai ya kasa samun nutsuwa kuma ya kasa wani me yasa saboda zuciyarsa akwai imani bai saba ba amma wanda ya saba kamar wato tsumma ne a randa wanda ba taba je wani zabo ba ko kadan an bayyana da kyau ko to shine yake cewa to idan wani mutum ya zo da ya zina sai ka ta zuwa yana zuwa sai ya gaya annabi alaihi salatu wasallam ya rasulullah na yi zina na yi zina fa shahida ala nafsi ya arba'a shahadati da ya faɗa sai annabi ya wasu sai kuma cewa ya rasulullah na yi zina ba bi ba kenan ya rasulullah na yi zina annabi yana ɗauke kai ya rasulullahi la izina sai dai faɗa sau hudu fa shahadatu alim arba'u shahadatin billahi sai ki zo da haka sai ce ba mana bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farujima sai annabi ya bada umarni cewa ajibi bida yayi confession yayi ikrari cewa yayi wa kana qad uhsina kuma ka tangaje ne abun nufi yayi taba aure wa ibn abbas radiyallahu anhu ma anna umar bin al-khattab kadaba an-nas yawman abdullah da abbas yace wata rana abdullah umar dan khattab ya yi mutane huduwa wa qala sai yace inna allaha ba'atha muhammadan bil hajj lalle allah ya aiko annabi muhammad da gaskiya wa anzala alaihi al-kitaba kuma ya zo kamar da littafi shine qur'ani wa kana mimma anzala allahu ayatul rajmi yana daga abin da Allah madaukakin sarki ya saukar akwai ayan kifa fa qara'naha sai na wuri sai mun karanta wa aqallaha mun mun kuma wato kiyaye ta mun haddace ta wa aina mun kiyaye ta rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu annabi ya jebe bayan ya bar duniya mu ma mun jebe fa abda in talibin nasi zamanin sai na wani sai ina jin tsoron kada zamani yau mutane tsawo a tsawon lokaci an ya kula ka'idar a samu wani mara kunya mai magana da zai ce wallahi ba na jido ayatar rajini fi kitabillah da zai zo ya rashin kunya ya ce wallahi ba ayat kifa a littafin Allah shekara 2001 ya kai shari'a ko 2000 ko 2001 zamfara a wannan lokaci a zaga lokacin da wannan ta fito wace ta Fatima ko wace ta ta zamfara nan da ta biya ko ta sakwato eh a kama lokacin na saurari wata da take magana a wai ta lauya ba rinka ita ce bin suna Fatima tana bayani cewa gaba ɗaya a duba lawali a duba tani kaza kaza ba inda aka ce ai jiba lokacin da ake ta wannan abu tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace kaga magana sai na Umar ku tana magana ita mara kunya tana magana ai ba inda aka ce ai jiba wai a duba lawali da tani saboda jaja jaji cewa kaza kaza lokacin ai an an zamu marasa kunyar masu kare haƙƙin dan adam da suka fito suka rike wa Allah rashin kunya dan yi wa Allah rashin kunya ne ka gani to sai na Umar kamar ya san wayannan za su zo yace saura zamani ya so wani mara kunya ya zo ce ba ayati ba alqur'ani me yasa sai ya ce bayazillu bi tarki farizatin za ta bata saboda barin barin farilla da anzala Allah Allah ya saukar da ita wa rajmu fi kitabillahi haqqun riba a cikin littafin Allah gaskiya ne alaman zara ga wanda ya zina idza uftina mutakar ya taba aure min rijali cikin maza wanda tayi da mata idza qamatil bayyina mutakar an sai da wato hujjoji ke duje au kana al habal ko kuwa ciki ya bayyana aure a tirabu ko kuma confession wayannan dalilan su ke sa dama ai riba ko ko ai mutum haji ko dai ke du guda hudu lafiyayyin jeru ko kuma ciki ya bayyana domin baya da zai wata ta zo da ciki ba taɓa aure ba kuma a ce kaza in ta zo ta ce aljanu ne kamar da wasu suka rika faɗa a rediyo kwanaki to aljanu ne suke neman su kaga ya zama rainin waye an fahimta da kyau ko yawwa domin an ga wannan cikin da ta samu ba durum ɗin ruwa ta sha ba dole akwai wani abu to shine abin da ya kira ko kuma itirafi kamar yadda wannan yayi wannan sahabin da ɗan ƙabilar Aslam. Haddun raƙi, to me haddin? Me haddin bawa? Mun ji na ɗa. Wai za zana gairu da hauli, idan wanda ba ɗa ba, ya yi zina, abdan kana hau a matan, bawa ne ko baiwa, bala rajima alaihi, ba ji ba a kansa, ba za a ji bai ba. Me yasa? Walakin yujladu kamfina jaldatan sai dai in bawa ne za a mafi bulala hamsin. لقوله تعالى saboda Allah yace fa idza uqtilna idan suka yi ne uqtilna suka katangu mata fa in ataina idan suka zo da bifahishatin da albaja zina domin mun karanta a kan gurin shine ne albaja ba alaihinna to za a musu nisfu ma ala almuhsanat rabu abin da aka wa yaya min al'azab na na haddi shine al'azab za a musu rabi to me rabin kisa wani yace wai a zuwa da shi da zo da haka ba in ka zubar da shi daga nan ya wuce ba shi ne matsalar to shi za ka ra'a ta tazo sai suka ce suka yi kiyasin cewa bulala hamsin za a yi ta tsaron nan shi kisa bai da rabi bulala ɗari za a tsiro rabi ɗa ɗayan shi bawa ba da cin jiba a kan bawa ko baiwa. wani abdullahi bin ayyash al-makhzumi kala kuma akwai abubakar bin ayyash wani bawan allah ko wanda wanda wanda yana cikin magabata da ibnu ne ake kiranta um imam tabi ya kawo su masu tarihi ne ban kai al-makhzumi yace amara ni umar bin khattab fi fitiyatin min quraish wata rana umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya umarci dangane da wani matashi daga cikin matasan qurayshawa bajaladna wala'ila min wala'il al-imarati muka zani wasu bayi daga cikin bayin wato bayin wayannan sarakuna muka yi musu bulala kamfina kamfina kowa muka yi mar hamsin izina saboda sun yi jira an kama wasu zafin zina wani ya aika su sun je sun yi wasu bayi bayi wasu sarakuna da suka yi jina aka yi musu bulali idan da ɗa da bawa aka yi sai wa ɗa ne hukuncin ɗa a yi wa bawa hukuncin bawa wannan duk bayi ne suke zina a junan ya ka musu hukunci irin na na bayi man ukuriya alai zina fala hadda alai ga gurin duk wanda aka tilasta mana akan zina to shi ba za ya bar haddi ba ana biya da ramani sulabi qala uti umar bin kadab bimra'atin jahada ala adashi an zo umar bin kadab wata rana da wata mata wadda al'adashi ikiruwa kada jayi ba tana cin tafiya a daji cikin ruwa ta kama ta ba ruwa fa marat ala ra'i sai ta je wuce gurin wani makiyayi fa tasqat sai ta ce da Allah ya dan bata ruwa za ta sha ba bayan ya tsiya sai ce wani ba ta ba sam illa an tumakkinahu min nafsi ajirin za ta bada kanta gari eh bukata ta zo mar fa ba'alat da ta ga za ta mutu ba ruwa sai ta yadda fashawaran naka fi rajmiha sai na wani yace to yaya wannan kuna ganin a jefe ta fakala ali sai na ali na zauna a fadin kaga yan jiya ma ka tani sai na ali na gurin wallahi tallahi da shi da aje komai sai fi hadi mustara ya azil al mu'minin wannan tilasta mata akai fa man yusura gaira baki tilasta mata akai ara an tukhalliya sabila ali na ganin a kyale ta sai na wani yace to jiki wa ba'ala sai aiwatar yace je ki kawai irin wayannan gabobin suna da kyau a rike su haddul bikiri to kun ji mun gaba da wanda aka tilasta sai hukuncin albikir saurayi ko budurwa قال تعالى الله يتي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليجعل عذابهما طائفة من المؤمنين الله يتي الزانية مزنا سيامتي أي التي زنت أجنبي باسم الموجود wannan da ta yi zina mace wa zani allazi zana da wanda ya yi zina namiji fajridu kulla wa'idin minhu ma bi atajalla ko wanda da daga ciki kuma bulala dari zuwa kenan mara mara mara aure da namiji da mara aure mai mun faɗe ta a baya shine malamin suka ce me yasa aka fara da azzaliya saboda duk inda kaga an yi zina saba'in bisa ɗari ko sittin bisa ɗari gudunmuwar wa ciki sai ta ba da ƙofa kun fahimta ko da ba yau dari ne da mutum to mafi yawanci kaso mai tsoka na mutum sai dan jadi ya kai mata amma mafi yawanci mata su suke ba da koba daga hamsin da biyar zuwa cikin zuwa sama su ne dan ba ta ba da koba ba za ga abin baya zuwa an fahimta da kyau ko ko da mazinacin da shi zai rika shayinta kafin ya latsa sai ya rika shayinta shi ne Allah ya ce kowanne a maku lala ɗari wala ta akhudkum bihi ma rafatun fi dinillah kar ku bari tausayi ya ɗebe ku a dinin Allah har ka fi Allah tausayi ne idan ka zo za a mutum bulala haji ka je tausayin sa kake ji kana da alamar tambaya domin Allah ya ce kada tausayi ya kwashe ku akan a addinin Allah sai ya ba da sharadi in kuntum tu'minuna billah amma kun imani da Allah ne mafhumul mukhalafa in ba ku imani da Allah ba fa yawa wal yawmil akhir kuma kun imani da ranar lahira sai Allah ya ce wal yashhad azabahuma da'ifatun min al mu'minin azabahuma ay uqubatu uqubahuma hukumar da za a yi mutu lallai shine haddi lallai a samu wasu tawaga daga cikin mu'minai ta halalta malamin ta ce inda za a zo a boye mutum a daki ai mabulala ɗari ba ta ba ba ta yi ba saboda dan gwamna ne ko dan shugaban kasa sai aka ce a koyi shekar a tona ba a jini in kuka gama tsaf a shari'a ba ta yi ba sai an zaki zuwa za a yi hela a yi announcement a ce to za a yi a filin su kuwa kowa na gayyatar sa ko ba za a yi ba sana'a ta layi wal yajal azabahu ma da'ifatun min al-mu'minin mu'minin su ke kallo to sai kuwa to irin wannan kaga abin da Allah yake so a bayyana hukunci ba laifi ba eh amma mu yanzu laifi yake bayyanawa ba hukunci ba sai a koye hukunci a bayyana laifi kuma sannan wasu koya suke mun sha faɗa wannan shine illolin da mijiyoyi suka yi mana sai dai a bayyana laifi ba za ka je hukuncin ba sai ka ji shi kamar an shuka wato duta Allah ya kiyaye to wannan shine wa zai min khalidin tuhani قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنا da ji annabi yana umarni da dangane da wanda ya yi zina walam yuhsan jalda mi'atin walam yuhsan jalda mi'atin wa tagrib ali an gane ko na ji annabi alaihi salatu wassalam wato yayi umarni ga wani da ya yi zina walam yuhsan alhali bai yi aure ba sai ce jalda mi'atin a bulala ɗari wa takriba amin da za kai shi kurkuku ya shekara ɗaya haka annabi ba da hukumi domin a raba shi da wato da ƙara zuwa ɓata ƴaƴan wasu a ɗan kai shi a horar wani uba na tafi islamic kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kudu anni kudu anni kar ja'ala Allahu lahunna sabila ku karba daga gare ni ku karba daga gare ni kar jarin lahu lahunna sabila hakika Allah madaukakin sarki ya fitar musu da sabil hanya ya aya take a cikin suratul nisa walati yakin alba'i daga min nisaikum fastajidu alayhin arba'atan minkum ko fa in jahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta ya tawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila duk wanda suka yi zina daga cikin ku fastajidu alayhinna arba'atan minkum ku kafa musu shaidu guda hudu fa in shaidu in suka ba da shaida cewa sun yi fa amsiku alayhinna hatta ya tawaffahunna al-maut to ku rike su har sai mutuwa ta zo ta zabe su a inda aka tsare su aw yaj'al Allahu lahunna ko kuma Allah madaukakin sarki ya sanya musu wata sabilan wata hanya daban ba dan wannan hanya ta zo ba to da hukunci shine aka tsare mutum a gida har sai ya mutu to shine annabi yake khudu'a sai khudu'a ku karba daga gare ni ku karba daga gare ni kad ja'ala Allahu lahunna sabila Allah ya ba su mafita ya mafita take shine al-bikru bil bikri saurayi da budurwa jaddu mi'atin za a mutu bulala ɗari wa rabi sanatin da kuma fulzin na shekara ɗaya za a kore shi tsawon shekara ɗaya shine a kai shi fulzin wa sayyibu bi sayyib mai aure namiji da mai aure mace jallu bi atin za a mutu bulala ɗari wa rashi da tifa a wannan hadisin shi ya nuna kafin a kafin a jefa a jefe mutum ma sai an mafi bulala shine ba da suka karu suna ne da in ka duba bidayatul musayyib da sauran littattafan fiqh al-fiqh ala mazahib al-arba'a za ka irin yadda da malamai suka kawo suka ce to wasu suka ce diba kawai za yi wasu suka ce a a diba da wannan za yi suka ce ya danganta idan an kama shi an kakkama shi sai a yi mara a tsaurara mai hukunci sai an fara zane shi a cikin zanna aka je shi ne kaga sun dawa shi sun yi amfani ne cewa sai an fara zane shi sannan sai aka yi Allah ya kiyaye bima yasbutul hadd to da mai haji yake tabbatuwa da mai haji yake tabbatuwa cewa lalle wanda ya tsaka jai ma haji shine ba da yake yasbutul hadd bi haji amrayni haji yana tabbatuwa da ɗayan biyu al ikrar ikrari mutum ya faɗa da bakinsa aw shuhudu ko shedu hukuma aw da hawla ko mun faɗe shi a baya ko ta zo da ciki mace to amma wannan saboda ya hada da nan namiji ai namiji ba ne shi waya zuwa da ciki shi ne abin da ake gaya mata zai gama zai cuce ke gudu shi ne illa ke kuma in kika cuci kin cuci shi kuma ba za a gani abokinsa cewa huwa zane ka gani abokinsa cewa wannan mazinaci ne amma mace za a gane na'am haka kamo saboda za wa jahili eh eh wai ba za a kamo ai shi ba ta wata shaida ita aka gama da ciki ta zo da shi lokacin safiya ta san sai an yi bayani da yawa akwai yan fito ba ba su san me ba ba eh wani malamin mu zai ce yan fito ba eh kaga aliyu kallon da yake ko ka san lokacin ma arab eh eh wanda shi are kuwa to sai yace to kaga sai yace to da wayannan abubuwan amma ikraru amma ikrari ko ba za ni ko mu lokacin ayoyi mu ba da yawa bane tunda kaga banje banje banje rantsar da shari'a zan fara ba dan muna cikin wannan mun zo koro mu maki a ce kaza kaza kuma muna son zuwa to to wannan shine to sai yace amma ikraru shi ikrari fa ne rajuli sallallahu alaihi wa sallam ma'idan saboda annabi alaihi salatu wa salam wato ya kori ko kuma cewa ko a lokacin a gida ne ake ganin ba za mu yi ta ba an ce ba za a ba a yi ta ba to saboda haka fa ne rajuli saboda rajul an fahimta da kyau ko
kana gujewa fada za ta ga wata waya tana ta yi da ko ba mu kala sai ba a ba zuwa ga ko ta yi ba wannan shi ba ka ko da zauna bari ya ga
a ce na ce kawo za a ga abu ne saboda haka wannan shi ne kaga saboda annabi ya je bai mai wal gamidiya da gamidiya mace da namiji bi kirarihi ma ala akuti ma saboda ikirarin da suke akan kawo kan ka san wani abun mamaki jama'i da gabidiya duk mutane suke ji kisa da suke jinar suka kasa nutsuwa ba su taɓa yi ba sosai ne ya jefa su wallahi sosai ne shi sa za ku ga hadisin da annabi yake magana akan su cewa sun yi duwan da da za a raba a ɗan madina sai ya iya duk mutanen kirki ma'aikata bai taɓa zina ba sai wannan kara gamidiya ba ta taɓa yi ba sai wannan sosai ne ba wai ɗabi'a su ba shi za su kasa nutsuwa da abin ya fada mu wane mutum عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اتى معاذ بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم لوكت da Malik ya je gurin Annabi alaihi salatu wasallam qala lahu sai ce da shi la'allaka qabbalta ko dai qabbalta sun ba ta kai shine sun ba au gabarta ko kuma me zungurinta dan zunguro ta kai haka au nazarta ko ko kallon ta kai kallo wai ana ba shi kofa kala sai ce la ya rasulullah ba irin ba bane ba kanya ba ya ba insha Allah ba haka bane sam ba ɗaya a ukun nan ba tun ba ta ne ba ba ja ko tun ba runguma ta ne ba ba kaza duka kala anikta ha yace kana nufin afka mata kai la yakni an gane ko kala fa inda zalika amara bi rajuli ba wata alkunya da yi koye koye ba da yi koye koye ba sai ce fa inda zalika amara da ya fito da abin karara cewa ba ba wannan bane sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to ku je da shi ku je da shi kawai hasbunallahu wa ni'mal wakeel وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من من غامي غامدية وتواتى تابو قبيلة غامي من الأسد daga أسد فقال تتي يا رسول الله أيهني يا ما شاء الله تركتيني فقال سيتي وي حكي ne haka kamar a wuta ne shi dala gabara shine wai haka an fahimta da kyau ko eh shine muke cewa kai to kai irje annabi yace kuma fastaghfirullah ke baka Allah baka ji ban guri zai ne mu gafara Allah wa tubi ki tuba ilayhi zuwa gare shi baka Allah sai tace araka turidu an tarudda ya rasulullah daga alama so kake ka ji ka kore ni eh so kake kai mun kora da hadisi kamar da tace ma'id bin malik la hawla wala quwwata illa billah kamar yadda kai Umar dan Malik da yazo yace ba yayi zina haka kai ba tana gurin ba san da aka yi ba idi kaga wanda yana nuna ba aka ba jebewa sannan wa ga midiya cewa ya rasulullah na ga alama irin yadda kake so kai ga um wato mai haka kake so kai mu kala ce yi ma zaki to menene menene kala ta ce ina hubla min zina ni ba na zo ne da ɗauke da ciki na jira cikin nan da ka gani wanda aure ƙala anti ke ɗin annabi ce ke ɗin ta zauna ta kawo zamirin wata ayi cewa ta fa zo ne ya rasulullah ta zo ne ba da ɗauke da ciki na jira sai annabi ce ke ɗin ƙalat na'am sai kwarai kuwa ƙala sai ce wato faƙala laha sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce da ita a ta taza yi ma bi mana ne to tafi har sai kin kin sauke abin da yake cikin nan naki zai ki qala fa kafala rajulun min al ansar ata wa ba'ad sai aka hada ta da wani mutum daga cikin mutanen Madina ya rika kula da ita har sai da ta sauke cikin ta haife qala bai ruwa ya ce ba dan nabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ta dawo bayan ta haihu sai ta dawo wata watanni fakala sai annabi ya ce kadi wata ajin gamidiya to gamidiya dai ta haihu fakala sai ya ce idan lanar dumuwa wani da'u wani da har sabira a annabi yake kun ga kuwa ba yadda za mu jefe da mu kyale dan dan jariri shi kuma abin da haka shi waye waye shi saboda haƙƙin yara annabi ce ba za mu jefe ta mu barta mu bar dan kuma ba mai kula da shi laysa lahu man yubi'u ba shi da mai shayar da shi فقام رجل من الانصار sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya miƙe faqala yace ilayya rada'uhu ya nabi Allah ni zan tayi da shi ya ma'aikin Allah ni zan tauna wani tayi da kala sai mai ruwa ya ce farjama hada annabi yace to aje aje ta sai aka je aka jebe ga midiya bai raja an ikrarihi turika mai ruwa yace inda zai dawo to inda zai dawo daga ikrarin da ya confession din to da za a kyale inda zai dawo daga wannan ikirari da yi da zai ce shi ba ba ya haka ba to da za a kyale ai kuka abin da ya faru da tafiya ba ke tafiya din ta kwato da ƙarfi na aka rika ziga ta ai suka ta yi convention amma da aka yi rajin kara haƙƙin ɗan adam da waye da ƙasashen waje aka shigo aka rika rage mutunci da ƙarshe dole ta da ta zai wasu kuma da wasan me jara'a ba su karka zakin malamai na jara'a ba kuma haka bane idan mutum ya zo tabbatar ya zo ya je a jara'a musulunci ɗale ka za yana bayanin kwanciyar fiye wane mutum wane mutum to ka ji wani karatu to kaga wane mutum wane mutum لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون eh to kawai an ba su dama su shiga kuri kuri of time ai wato wannan duniyar da yake gani ai wal Allah ya sauke an dade ana shiga ta ka wallahi wallahi to kaga to fa hira da ni garari to rika li hadithu nu'aym bin huzzal ko hazzal saboda hadithu nu'aym dan hazzal qala ma'id bin malik كان مالك بن مالك يتيما shi ma dan malik asalin sa baraya bi hijira abi shi wannan mai ruwa yake cewa a karkashin a gidan da yake mahaifi ma ya ne ke kula da eh sai yake ba asaba jariyatan min alhayy sai dai za mu ta budurwa a unguwa yana ta jan balaga ya afka mata a dole santi din ya motsa masal idarata jazi'a alhadisi ko dogon hadisi yace ila an kala har sai da yazo gurin da yake cewa ba amara bihi an yurjama aka ba da umarnin a jefe fa ukhrija bihi ila al-harra aka fito da shi zuwa ga al-harra wanda kace sunan guri ne eh falan ma rujima yayin da aka jefe shi ko waje da masal ijarati jazi'a yana jin zuwa sai fara ihu sai fara jin ruwan zuwa sai fara ihu bakara da ya taddu sai ya fita ya keta da gudu shine ya taddu yana gudu balakiya hu abdullahi bin unay abdullahi dan unay a cikin mutanen da suke jebe shi sai dai ya zakarsa irin masu gudun nan sai dai ya tumbar wa kad ajaza ashabu sauran da suke bin kowa ya ga kiyaye ne amma shi wannan sai da irin kan ganin kurallan nan sai da ya tummata fa naza'a lahu bi wabibi ba'iri ya rabce shi da wani kashi na jikin rakumi wani kashi rakumi ya dauka ya rabta ba fa katala hu yana masa wannan zai kaje kai ko kashi rakumi wasu kaje irin kashi haka karar nan ne wasu kaje na mutsafuki ne haka yi sai ta je maka masa ta ko mun tunda ba abin da za a kai da jini ya maka mara aka jini ya rika tsatsuwa ai zai mutu ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له irin kaga zai ci cewa ai yayi bajin da ya dawo ya rasulullah ai ga abin da aka yaba ya rasulullah ai kowa da ya kasa ni ne na jini timbar yana fada bakala sai annabi ya ce Allah taraktumuhu bai Allah ai da kun jale shi la'allahu an yatuba fa yatuba Allahu alayhi wata kila ya tuba har Allah ya karbi tubarsa na ko rabu da shi وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال فلما رجعنا إلى رسول الله أو رواية daga Jabir cewa yayin da muka dawo gurin annabi alaihi salatu wasalam kana shi ce fa halla taraktumuhu wa ji'tumuni bihi me yasa ba ku kyale shi ba kun kawo min shi ku kawo min shi amma kyale shi za a yi gaba ɗaya ba da yayi wannan abu to ku dawo min da shi eh liyatta bida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minhu da annabi ya tabbatar da gare shi fa amma li tarki al-haddi fala malamin suka ce magana a bar haji ba annabi ba kyale shi bai ba akan hajjin Allah domin Allah ya ce wa la yajal azabahu ba qa'ifatun min mu'minil mu'min wa la ta'khudhum bihi ma ra'afatun fi dinillah kar ku dauka wai tausaya ma zai a kimar haji a kawai dan a tsara tabbatarwa daga bakin sa sai ce bala ya ali annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma qala zalika li ajli al-istithbat annabi ya faɗa haka idan tabbatarwa kawai an gane wani istifsar da rarrabewa tsakanin magana farko da ta biyu bai in wajen da shubahatan idan yayi wannan maganar annabi ya ga shubaha a ciki to shine ya kudu da al'adu to shine sai a sarki haji idan shubaha ta faɗo a magana ta san ta farko da ta biyu da ga ai akwai shubaha idan ra'ul hududa bi shubahat to idan aka samu shubaha sai a kauda wannan to sai ta kada huli ajali ya saboda shi har za a dauke marri haddin ba wai dan magana sa kawai ba illa ne shi ba hadan kadalika in ba tani shi ba ba kuwa aqama alaihi hadda to za a yi mata haddi walaysa al-murad anna nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum an yad'u ba ya da ba annabi ya umarce su kyale shi bane a to ake adare shi a duk za a jubaha a maganar sa wa anna harab al-mahdudi min alhaji ku sani cewa gudun wanda za a yi wa haji daga cikin daga haji gudun ta tsere wa hajin da za a yi mata min jumlatil mutqati an gane ko yana daga jumlolin wato ababen da suke sarayarwa wali hada qala saboda haka ma annabi yace fa Allah tarattumuhu me yasa ba ku zo min da shi ba ba ku kyale shi ba kai wajitumuni bihi ku zo min da shi me yasa me yasa to ina ga tunda an gaya mana lokaci yayi ya wace ka amma haura za mu tsaya hukumu man qala annahu zanabi bulana to sati mu zuwa za mu tashi hukuncin wanda yace shi yayi zina da wata ya zo faɗa shi kuma namiji kaga san ita an ganta da ni juna biyu nan kuma ya zo ya faɗa da kansa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana mun biya baki karatun mu na Laraba اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبارك ذاك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا دي يا سلام muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da tsofin zaman ɗaukaka Allah ka shirya mana matasanmu wanda Allah ya jarrabe su da kiwon zina Allah ka yaye mu Allah ka kare mu ka kare mutuncin mu muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da tsofin zaman ɗaukaka kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma kunna sayyidina ila ta'atik wa la takilna ila anfusina darfata aina aw kallan min zalik iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka ji kansu da gafara ba jirai Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da shugabannin zaman ɗaukaka masu neman jari da sana'a Allah maɗaukakin sarki ka taimake su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم.